أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المرسلات مكية وهي خمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات إرفا فالعاصفات أسفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا ان واقع دون لواقع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومجاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة المرسلات سورة بلام الشبية وينزول إذن الله يتسعيك كرم سورة المرسلات مكية من الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا مكة سوقا وهي خمسون آية سورة المرسلات سنة آية هدى خمسين ita suratul mursalati tana da kalma ɗari da tamanin tana da harafi ɗari takwas da goma sha shida tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim wal mursalati urfa ubangiji ta'ala ya rantse da mala'iku waɗanda yake aikansu zuwa ga annabawa su je su kai wa annabawa din nan saƙon da ya ba su saƙon da yake ɗauke da amurkul ma'arufi da kuma nahyi anil munkar falmursalati walmursalati urfan Allah ta'ala ya aika ya rantse da mala'ikunsa waɗanda yake tura su wajen annabawa me suke kai wa annabawa mala'iku sai su kai wa annabawa umarnin da Allah yake so ya bayar abin da za a aikata umarni wanda ya zama na aikata kyawun ayyuka da kuma hari akan munanan ayyuka waɗanda suke kai wasu al'amuru bil ma'ruf kenan da kuma annahi anil munkari wani daga cikin malaman tafsiri ya ce shine ma'anan wal mursalati urf urf nan suna zuwa ne su ba da umarni shari'a shari'ar da take ɗauki da nahiya da munkari da kuma al'amru bil ma'rufi wal mursalati urfan falasifati asfan ubangiji ta'ala ya ya rantse da mala'iku waɗanda suke kora iskar da yake tafiya da ƙarfi iska wanda yake kora yake tafiya yana zuwa da ƙarfin gaske ɗaya bayan ɗaya wadan suke cewa ubangiji ta'ala ya rantse da mala'iku waɗanda yakan tura su idan sun je aikin su ya zama suna kawar da fata da ƙarya da gaggawa kamar yadda iska mai ƙarfi yake tafiya da ƙura yake tafiya da ƙasa shi ne wannan galazifa ta asfa wannan shira ta nasiran Allah ta'ala ya rantsu da mala'iku waɗanda suke kora gizagizai wanda yake zubar da ruwa alfarika ta farkan ubangiji ta'ala ya rantsu da wannan alƙur'ani mai girma wanda a cikinsa ya zo yake rage halai a bayyane yake bayyanar da haram a gefe guda yake bayyanar da gaskiya da ƙarya shi ne alƙur'ani kenan alƙariƙati farƙa falmulƙiyati zikra ubangiji ta'ala ya rantse da mala'ikunsa waɗanda suke jefa ilimi da hikima a cikin zuciyoyin annabawa waɗanda ya gadawa ya aika zuwa ga al'ummar da ya gadawa ya aiki annabawan wurinsu waɗannan annabawa waɗanda ubangiji yakan tura mala'iku su jefa musu wato ilimi da kuma hikima ilimin yana ɗauke da uduran aunudura su je su gargaɗi al'umma domin al'umma ya zamana suna da hanzari sannan kuma saƙon da aka jefa ɗin nan ilimi da hikima ɗin nan yana ɗauke da nuzuran gargadi uduran aw nuzura innama tu'aduna la yaqi duk wannan rantsarantsu da ubangiji ya rantse Allah ta'ala da farko ya rantse da mala'iku waɗanda yake aika su su je su samu manzanni su kai musu shari'a shari'a da take ɗauke da umarni da kuma hani ubangiji ta'ala ya rantse da mala'iku waɗanda suke kauda ɓata da gaggawa kamar yadda iska mai ƙarfi yakan tafiyar da ƙura da kuma ƙasa sannan ubangiji ta'ala ya rantse da wannan alƙur'ani mai girma wanda cikinsa yake ɗauke da raba ƙarya da gaskiya da halal da haram ubangiji ya rantse da mala'iku waɗanda suke cusa ilimi ko su kai ilimin wa'ayi kenan ga annabawa da hikima kuma ubangiji ta ala yake cewa shi dawa aikin annabawa zuwa ga al'ummatayyan nan su annabawan nan sukan je ne zuwa ga halitta zuwa ga al'ummar da Allah ya ga dama su je wurin su domin uduran aw nudura uduran ila khalqi ya zama hanzari ne zuwa ga halitta an tura musu annabawa sannan kuma ga nuduran ilaihim annabawa su gargaɗe su da azaba idan sun ki bin umarnin da annabawan suka ce waɗannan al'umma su bi to duka jawabi wannan rantsuwa ina ma tuwa dole na yaƙi Allah ne yake gaya wa kafirai cewa wallahi abinda aka alƙawarta muku na yaƙi'un mai afkuwa ne
فإذا النجوم انكسرت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أطلقت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين
Allah ta'ala yake cewa da yake cewa inna wato da domin rantsuwa har wajen kashi hudu sai kuma yanku sha inda wasu ya zo da wasu abinda aka alkawarta zai samu kafirai mai aukuwa ne na mahalata ba makawa to kamar an tambayi Allah ne a wani rana ne azabar za ta zo ta samu kafiran sai wani zai ce ga ranar ga sifar ranar fa'idan nujumu ibisat ranar da azabar nan za ta zo ta same su ranar da za a ga taurari sun shafe hasken su ma'ana an shafe hasken taurari taurarin da ya fi suna da haske zai zama ba su da haske hasken nasu ya ɓata a jikinsu su da kansu babu su babu hasken su fa'ilan annubuwan unisat yayin da aka shafe hasken taurarin nan a wannan rana kenan wa idan sama'u furjat wa idan nujumu unisat wa idan sama'u furjat ranar kiyama ranar da za a ga sama ta ciccece wannan rana kenan Allah ta'ala ya bamu labari da kuma shaqqat kenan wa idza samau furijat wa idza jibalu nusifat wannan rana ne za a dandake duwatsu sannan sai ya zama a shekar da shi domin kun san su kafirai a zamanin da kullum suna tambaya ya Muhammadu ya za a yi da duwatsu ne kan domin su a kudan kafirai a wancan lokacin komai zai kare a duniyar nan ɗan adam zai kare dabbobi za su kare ruwa ma kan iya kafewa komai zai kare amma wai za a bar Allah ne ikon Allah da duwatsu saboda wanda ya je makka da wuraren zai ga wanda suke da manya-manyan duwatsu ko ina duwatsu sun cika wajen to zuwa yanzu in komai ya kare in ma ikon Allah ne Allah na nan to amma dutse kan ba wanda za a yi ya kai sai da su a tunanin su dutse ta abin da zai kai da shi har suna tambayar manzo Allah wai ya to Muhammad in kiyaman ta tsaya ya za a yi da wai manyan manyan duwatsu ويسألونك عن الجبال فقل انسفها ربي نسفا suna tambayar ka yaya ya yi duwa din nan ce wani sai Allah zai dandake duwa din kaf a sheke kamar yadda ake sheke gari shekewa Allah ta ala ku sai ranar kiyama kenan ranar da zai yi musu wannan wato azaba din nan da yake ba makawa ubangiji ya mana misali a nan baya kun dai biya ce ga alamomi ranar da za a shafe hasken taurari sannan sama ta kikkece sannan duwatsu kuma su zama kamar gari su dindike gaba daya wa yadda jibalu nusfat wa yadda rusulu rusulu ukitat a wannan rana a lokacin da manzanni ukitat za a tara su domin su zo a yi wa al'ummatayyarsu hisabi a wani lokaci ukitat a lokutan da aka ware wa kowane manzo cikin manzannin ma'ana kowane manzo cikin manzannin akwai lokacin da zai taho filin kiyama da shi da al'ummatayyarsa a yi musu hisabi a yi al'ummar hisabi akan ayyukan da suka aikata wajen musu da hukuta kama an tambayi Allah ne a wani rana ne ayyomin ujjilat wani rana ne lokacin nan da za a tara al'ummatayya da manzannin da aka aika al'ummatayya sai Allah ta ala kusa ne yamin hafi ranar alfaslu bainal khalaiqi ne ranar da za a yi hisabi tsakanin wato halittu ko kuma ka ce yawmul fasl ranar da za a raba mutanen kirki da mutanen banda dalilin in kiyama ta tsaya a gauro za a tashi da mushrikai da kafirai da munafukai da mutanen kirki musulmai mu'mini za a tashi a gauro to idan aka tashi Allah yake a ta wajen hisabi to sai a tsaya ga yare sai Allah ce to kuma a ware yan tabil yana yi al mujrimin sai a raba a raba mujrimai gefe da mutanen kirki ne wani kasu tare da za a raba mutanen kirki wuri guda da kuma mutanen banza suna bangare guda ko kuma ran da za ka ce wani kasu kana yi fasara da wani kasu ranar alfaslo bayan alkhalayi ma'ana ran da za a yi misali tsakanin dukkan halittu gaba daya da yawan kasu wa ma'a da ya kawo yawan kasu Allah ta yake cewa ko ka san ranar alkatu ranar da za a ga gaskiya a fili sakamakon gaskiya ya tabbata da gaskiya a ga ƙarya a fili sakamakon to faɗa kan maƙaryaci ranar da za a yi sabi tsakanin ƙarya da gaskiya ranar da za a ware mutanen kirki gefe guda mutanen banza gefe guda ko ka sani to shi ne Allah ta yake cewa wannan rana wailun yawma idin lil mukaddibina akwai azabar Allah azaba ta tabbata a wannan ranar lil mukaddibina ga masu karyata wannan rana
ألم نهلك الأولين ثم نبدئهم الآخرين كذلك نخالف المجرمين ويل يومئذ للمكذبين Allah ta'ala yake cewa alam ne yake awwalin shin da muhalaka wa kafirai waɗanda suka zo suka rayu kafiran da suka zo farko farkon zamani ba ma'ana ba a yi kafiran ne ba mutanen ne sun sha su kafiran ma'ana ba su sha ba ثم نتبعهم الآخرين sannan bayan su aka yi kafiran adawa mutanen annabi yahudu da zuwa kafin su yahudu da samudawa da zai kafircewa annabi salihu bayan an halakar da kafiran annabi nuhu aka halakar da kafiran annabi hudu sannan aka biyar mutbi'u mul akhirin kafiran da suka zo daga baya su ma suka aka biyar da su wajen halakarwa shi Allah ta'ala al'adar ta tsara da in ya ko annabi aka tsara masa annabi na ya tsara waɗanda suka tsara ta masa annabin nasa sai ya halakar da su shi da Allah ya ta'ala ya ta'ala yanzu kafiran maka da suke zika wanda zan iya halakar da su ba kafirai na farko a ce ban halakar da su ba sannan waɗanda suka biyo bayan su su ma halakarwan ta zo ta same su su ma na biyar da su bayan waɗancan kafiran farkon ma'ana halakarwan su ma ta zo ta riƙa da su su ma aka halakar da su to kazalika na fa'alu bil mujrimin Allah ya ce su ma waɗannan kafirai mujrimai kafiran makka haka zan aikata da su wani yawan ibn lil mukaddibin azaba ta tabbata da masu karyatawa
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرير مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنيم القادرون ويل يومئذ للمكذبين
Allah yake cewa alam nakhluqukum min ma'in mahin ashe ba mu ne muka halicce ku daga wani ruwa mai rauni ba ruwa wanda yake kaman wulaƙantacce da wannan shi ana fassara shi da wulaƙantaccen abu shi ne ni akan dangana masa wulaƙanci da ni da zai zuba a hannunka sai ka wanke in ya zuba a riganka sai ka wanke hasali ma in ya fita to sai mutum ya yi wanka kuma ga wanda yake shi ne yana wani haka mai rauni Allah ta lafi ta yanzu kafirai da suke ganin su wasu ne a duniya ni na halice su su duba su ga kuma su kafirce ni ne bayan ni na halice su shin da ni na halice su akulan ainihin su ne na halice su Allah ya ta alam na khuluqukum ashe ba mu muka halice ku ainihin ku min ma'in kowane irin mutum da ka gani daga ruwa manhunin wanda yake mai raudin gaske shine maniya wannan mani fajar Allah fi ƙararin makinin muka sanya shi fi ƙararin a wajen wani mazauni makinin inda aka ce ya zauna har zuwa wani lokaci ila ƙadarin ma'alum zuwa wani lokaci wanda yake sananne shine lokacin arewa in da yake wa irin na Allah jama'a in ban da Allah shi ne yake tsara mani kada irin mace aka sa mata mani cikin mahaifanta ita na tafiya tun da ƙaifar ma kan ta ƙarfe yake sanan take fitari ba sai gudu ba amma zan jawon Allah ne ya kawa mani in yi shirin Allah yana nufin ya mai da wannan mani ya zama ɗa ga shi tana gudu tana tafiya ta kai ta komo amma ba zai zube ba Allah sai ajiye maniyin nan a wani waje shi ne kira shi ƙararin mace ya tabbatar da shi a wajen wani zama maniyin zai zama ila ƙadarin ma'alum har zuwa wani lokaci lokacin aihuwa da Allah ya ga dama sannan kuma sai ya fitar da wannan mani a matsayin ɗan adam har ya turanta ɗan adam da wannan mani ila qadar ma'lum a zuwa wani lokaci da Allah ya ga dama ya ayyana wani lokaci kenan shine bayan Allah ya gama halittar ɗan adam da wannan mani ubangiji subhanahu wataala ya gama wani wanda yake halitta ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكتبنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله عز الخالقين الله في آدم فرق نيش دهيهم سوق أنصفا Allah ta ala ce na yi da mani mani ya zama gudan jini bayan da mani ne daga nan ya zama gudan tsoka ثم جعل نطفة خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعل نطفة في قرار مكين Allah ya sa wannan mani a cikin cikin mahaifa ya zauna har zuwa wani lokaci ثم خلقنا نطفة علقة wannan wato gudan jini sai ya zamo da mani ya zamo jini jini ya koma tsoka sannan kuma daga baya Allah ya tsara irin rassan dan adam da ya ga dama ya tsara da wannan wanda ai wannan maniyi tsoka din nan kuma ta na kalkan akar sannan wani da mai shi halitta kuma daga baya shi ne Allah ta'ala yake cewa fa qaddarna ko fa qadarna ubangiji ta'ala yake cewa haka muka ga dama muka gwada wannan wato romani din nan muka sauwara shi muka gargara shi muka mai shi ya zama ɗan فمن القادرون ما دل دمو القادرون وإن دمشي ما شو جرد أبن دمك جدا ومحيو كد أبن دمك جدا أولا مقدرة جنا كان هي فترة تشير فقدرنا كو فقدرنا فقدرنا ثم وانا مني ديدنا أتشين شكم بشير يزونا حتى وان وطا بقي دقانا سبعين شيني وطا ترى دقانا قوما sai muka yi ta mai da shi daga wannan nau'i zuwa wannan nau'i ne wajen faƙadar na muka yi ta tun yana jini ya koma tsoka daga nan mai da shi kuma tun yana mani ya koma jini ya koma tsoka ko kuma mai da shi ya zama halitta haka muka ga dama fa kaddara haka muka ci jujjuya biyun da muke so mu juya shi wa ne ya ƙadiru da ma da mu waɗanda muke juya abin da muka ga dama ya zama zuwa ga abin da muke so ya zama a shi ɗan adam ainihin sa daga mani ya zai mai da shi mutum biyan da yake da sifarsa biyan da yake da tsawonsa ɗin nan fa kaddara fa ne ya ƙadiru ويل يومئذ للمكذبين عبارة تثبت أولا وانا للمكذبين كما سوء قريتا جماعة كل سورة النوم وإنك تعالى بيسي عبارة تثبت كما قريتا أما أسورة كيف بلاك من ذلك في عبارة تثبت كما سوء قريتا وكي قوغري تذكتا بالله الله يسي أذكتا ترك الأمر بسكين المكذبين كالأمر بسكين المصدقين
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
ألم نجعل الأرض كفاتا الله تعالى yake cewa ashe ba mu ne muka mai da al'arda ƙasa ta zama kifatan mai rufewa ba a haya'an ta rufe su a lokacin da suke raye wa amwatan sannan za su shiga ƙasar ta bayan su mutu a zuba ƙasar a saman su da zama ta rufe su domin yanzu yanzu na inda muke zaunen nan me yake sa da mai ƙasa ashe ƙasa ce ta rufe mu idan muka mutu a ina za a saka mu za a haƙi rami a saka mu za a bayar wa bude a za a rufe in rufe mai za a sa ƙasa da Allah ta Allah yana faɗa cewa a gine-gine da muke yi ba ma yin gini ba ne mu kwanta cikin gini ne ya yi kare mu yake sama da mu ƙasa ashe ubangiji yake cewa ashe ba mu mai da ƙasa ta zama sifatin mai rufewa ba sannan a haya a lokacin da suke rayar ƙasar ta rufe su wa amwatan haka bayan sun mutu za su shiga karkashin ta ta zama ita ce ta rufe su aya'an wa amwata wajen Allah ji ya rawa ta sha ne sa wani tafsiri kamar imam suyuti shi ya fassara a lamar tsarin arha kifatan a ce ba ƙasa ba ce mai tarawa da mu mai da su da mana mun tara su a kan ƙasa ba sai suyuti da fassara kifat nan da rufewa ba sai mun tattara da tarawa yace dalili saboda aya gaba a haya'an lokacin da ake raye a ina kasa a ina kasa kasa in lokacin da mutane suke raye shi a ina suke rayuwa a ban kasa a ce a kanta ce suka taru ita ta tara su a kanta sannan idan sun mutu a ina za a sa su za a sa su a kasanta su yi su fassara da haka amma ulama tafasir da yawa sun fassara da kifatan kasa tana tarihi mutane sannan kuma a cikin da za a sake rufe shi a hayan wa muwata da zallan ziyara ya ce sha khat sannan a ban kasan nan muka kakkafa duwatsu waɗanda suke sha khatin waɗanda suke tabbatattu masu tsawo a bayan kasa ɗin wa asqaynakum muka shayar da ku waɗanda kuke rayuwa a bayan ƙasa ɗin nan waɗanda muka tara ku a saman ƙasa ɗin nan muka shayar da ku ma'an ruwa furatan wanda yake mai daɗin sha malamai suke cewa yanzu in ka duba tsarin Allah in ma akwai teku wanda yake mai gishiri gishiri ga kuma teku wanda yake mai daɗi haka Allah ya ajiye ma'ana Allah bai mai da dukkan ruwan duniya ya zama mara daɗi ba in za a samu mara daɗi to kuma akwai mai daɗi in an haƙi rijiya nan aka samu ruwan bayi da daɗi to yana da zai rijiya aka haƙa nan mai kanwa kanwa ne ko gishiri gishiri kuma yana yi gaba sai da wani gida su sun tura za su sun samu ruwa mai daɗi saboda ganin daman Allah ya shayar da mutane ruwa wanda yake mai daɗiwa kaina kuma alfurata wani yana da lil mukaddimi azaba ta tabbata a wannan rana ranar gobe kiyama lil mukaddimina ga waɗanda suka zama masu ƙaryatawa
اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون إن تبقوا إلى جن ذي ثلاث شعب لا دليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقد كأنه جمالات سكر ويل يومئذ للمكذبين
Ɗalgo ila ma kuntum bihi tukadzibun in kiyama ta tsaya Ubangiji zai faɗa wa kafirai zai ce ku tafi zuwa ga abin da kuke karanta a zaman ku na duniya me suke karantawa din nan wuta kenan sai a nuna musu wuta a ce ita ce kuke karantawa to ku tafi zuwa wannan abin da kuke karantawa in ɗan ku tafi ila zullun zuwa ga wancan inuwa zi salati shi'ab wanda yake da rassa guda uku domin idan kiyama ta tsaya ita wuta za a tsano ta ne a jawo ta kuma da kun da suke ciwon ita wuta lokacin da aka kawo su filin kiyama wutar za ta harzuka tana zai ta faɗa kan su kafiran idan lokacin da wutan ta husata din nan an ce kowane kun ba ta iya kontrolin ɗinta sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zai masa tsawa yace mata ke ki nutsu sannan wutar sai ta nutsu bayan manzon Allah ya mata tsawa a cikin alkiyawa to ita wutar yadda tsarin ta yake yadda take huriya takan da wani bakin hayaki a ciki sannan a cikin wannan hayaki sai a ga wani harshe na wuta ja a cikinsa to za ka tada aka tada zafin kiyama zafi a rana an kawo shi kusa da kwakwalen mutane sai da ka sai Allah ya ce kafirai ku tafi da inuwa can inuwa da yana da reshe guda uku inuwa wutar jahannama kenan in ɗani ko ila zullin zi salati shu'a ku tafi da wancan inuwa inuwan da yake da reshe guda uku inuwan wutar jahannama inuwan fa ba inuwan jini ba ne inuwan hayaki ne idan kun je ƙarƙashin inuwan sai zama na lamalin babu inuwar da za a fake karkashin sa wala yuguni min Allah sannan wannan inuwa na hayakin wutan jahannama baya wadatarwa daga zafin wutan daga harshen wutan malamai suke cewa ai ainihi na ba inuwa bane wanda za a gan shi ya kwanta a ƙasa mu alƙur'ani kun san ya gaya mana shekaru sama da dubu da wani abu da suka wuce duk abin da yake da kusurwa guda uku bai da inuwa abin da yake da triangle yanzu ko gini ne idan kai gini sai ka ba shi kusurwa uku inda ba ka ba shi kusurwa hudu ba ko kuma yana da ɓangare biyu yanzu da za ka yi ƙaton gini duk girmansa amma sai ka mai shi zama yana da kusurwa guda uku ba za a taɓa ganin inuwar wannan gini ba amma duk inda ake so a ga inuwarsa ko gari ko jini to zai yana da kusurwar biyu ko ko hudu to ita wucin ji annama tana da wato rassa ko kusurwa guda uku ne sai za ba ta da inuwa wannan hayakin da kafirai za su gani ba ikirin zai su ɗauka inuwa ne ba inuwa ba ne hayaki ne na wucin ji annama shi yasa wannan hayaki sai da mara yana da salati shu'a kusurwa uku dama hagu da kuma gabansu idan sun zama yaminin wala yuzmin Allah wannan mummunan bakin hayaki da a cikin sa akwai Allah harshen wuta mai huruwa din nan ba za su zama da za su fashe ba da kuma za su samu wannan wato inuwar da wadatar da su daga zafin wutan ba la yamin wala yuzmin min Allah innaha ita wata jahannama tarmi tana jiba bishararin da tarƙaƙi kalƙasir kamar ginin fada wato idan ji nawa tana dunkuluwa sai ta fashe ta dinga ba da tarƙaƙi kamar wayan lantarki in yana yana shak yana nagisa yana fashe tana yana tattattar da wuta sai ta yi feshin wuta to haka idan wata jihar nawa take ina ita tarmi tana jefar da wuta wato gunduwa gunduwa gunduwa gunduwan wuta ko ka ce guda gudan wuta wuta ce a dunkule amma sai ta dinga fitar da wuta guda guda a cikinta kuma ta dinga jima da wannan wuta mai guda gudan girman wannan wuta da take jefa take jefo shi kalkasir kaman garo kaman katon garo fada haka za ka dinga jifa da gudan wuta ita wutar jahannama inna tarmi bi shararin kalkasir ka anna ka anna wajina inna tarmi ita wutar jahannama ka Allah ta'ala ya ce ya tarmi bi shararin kalkasir ka anna ka ce shi wutar nan da jahannama take tarkatawa take sosawa wanda yake kaman ginin fada wani ɓangaren katon garu na fadar wani da farace misali ka annabu idan ka dube shi ka ce abinda ta wurgo din wannan tarbatsin abinda take fesawa kamar jimalatun sufur kamar tana fesar da wato rakama ne waɗanda suke baƙaƙe irin su a wajen larabawa bakin ratsuni suna kiransa asfar ba a sori ba ibn abbasin da aka tambaye shi fassarar ka annahu jimalatun sufur a wannan wajen sai ya ce ba wai ja ake nufi ba ana nufi kamar bakikin marakuni jama'a ji tsoron Allah wutar ji annan in ta tashi hayakin nan yana tashi sama sai ta dinga feshi abinda take fesawa na wuta girmansa ya kai kamar wani yanki na ginin fada za ta dinga wurgi da shi sannan da yake zamanin da wannan ƙurani yake sauka babban halitta da larabawa suka sani mai tafiya shi da rakumi wannan yake cewa abinda wuta ranar gani kiyama wutar jana za ta dinga fesawa tana watsawa kai ka ce kamar tana watsa raƙuma ne baƙaƙen raƙuma ko ku jajayen raƙuma amma baƙaƙe ina ba su ya fasar cewa nan baƙaƙe ake nufi ka annahu jimalatun sufur wani yawma idin lil mukaddirin azaba ta tabbata ga masu ƙaryatawa a wannan rana.
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين
هذا يوم لا ينطقون a wannan rana rana ne da su kafirai ba za su yi magana ba me ba za su yi magana ba saboda idan kiyawa ta tsaya Allah ta'ala ya ce za a tashi tabirai wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan za a tashe su suna tafiya ba kan kafafuwa ba za kuma a tashe su suna kurame bebaye makafi to ai daidai kurma yana magana baya yi wani ya tambaye min dan Allah ya tsara Allah yanzu mutum zai iya tafiya kuma akan fiska sannan ya ce masa Allah da yawa da yi yake tafiya da kafafuwa shi ne kuma zai ba da iko a yi tafiya ta fuska a wannan rana wannan rana ita kiyama tana da ahyan ne lokuta daban-daban da farko akwai lokacin da kafiran ba za su yi magana ba akwai kuma lokacin da za a ba su dama su yi magana amma dai idan aka tsaya ɗin gaban Allah lokacin da wuta ta ce wannan razanarwa to ba wanda isa yi magana su kafirai ba za su yi magana ba har da yau mulayan tuko na sun bishiyoyi da wani yau da za su ce kawai ba shiru za su shiru a jana har ma saboda razana da ya kai matuƙa ba za a jima komai na sai dai kamar tafiyan takalmi a cikin tsandauri ko kuma shi ne kamar shi ne inda Allah ta'ala yake faɗa cewa a cikin suratul taha yake cewa وخشيت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا shiru za ka ji a rannan ba wanda zai ce komai ba za ka ji komai ba saboda tsoron Allah ba abin da za ka ji illa hamsan sai dai bugawan numfashi dabba ko kuma zaman tafiyan takalmi wanda yake da wani abu kasan sai mai kama da karfe a cikin wajen da yake tsandauri Allah ya wala yan tekuna wala yi uzanu layin ta ya ta ba za a yi musu izini su yi magana ba su ka zai a wannan rana ba za a ta biyu na balle ma su kawo an gare su da yau za ka ce su yi magana ai za su yi karya don akwai lokacin da za a yi musu izini a ce su yi magana idan ka ce wasa su sai shirka su ce wallahi rabbi na ma kunna mushrikin kun san kafiri bayi da hankali kafiri bayi da kunya yanda ya saba karya a duniya a lahira in Allah ya tsaye da kafirai ya tambaye su me yasa suka yi shirka sai su yi wallahi ba su yi shirka ba wallahi Allah ya ubangiji mu mu ba mushrikai bane akwai kuma lokacin da za a ba su dama za su yi magana da rabbana anzarna wa zanina farjina la amal saliha inna muqinun Allah yanzu mun gani mun ji abinda muke roƙo a bai da mu duniya idan aka mai da mu abinda da mu yin nan ba za mu yi abinda muka karyata za mu gaskata ila ومن ينظر لكم إلى يوم يبعثون لا يقلك وتتخيل الدنيا لا يرى زمن da bayan an naɗa wannan gada za mu ganin dawowa duk mutumin da ya mutu kuma wannan gada an naɗa mata gadarsa wala yi wala hada yi wala yanzu kuma wala yi izinin lahun fa ya dirun ba za a yi musu izinin magana da balle su kawo hanyoyin su a wannan rana wani yi mai dindin mukaddidin a daga ta tabbata a wannan rana ga masu karyatawa
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين
الله تعالى يقول هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين a wannan rana Allah zai ce kafirai wannan ranar alfasl kenan ranar misali ranar da za a raba ƙarya da gaskiya ranar da za a raba yan wuta da yan aljanna ranar da za a raba maƙaryata almukaddidina da almusaddiqina a ai a duniya a gane muke wataƙila a nan garin a haɗa ki yanzu a nan garin nan abuja akwai almukaddidina a dankare a cikin garin akwai kuma almusaddiqina ai haka ne ko haka a ofishinku akwai almukaddidina akwai almusaddiqina ofishin su kai da kada ya ta zaga almusaddiqina a ofishin ku haka ofisoshi da yawa nake nufi akwai waɗanda suke yankan kusa kafirai da kuma mutanen kirki waɗanda suke musulmai haka ake rayuwa a nan duniya in ka shiga mota wata kila mota a fasinja ga kafiri ga musulmi haka idan ka shiga jirgin sama ko ga ko an go kuma ga gidan kabi ga haka gire a ga matsayi to dan da ranar kiyama za a rawa hada yawon fasl yau ranar raba makaryata ke na almukaddibi da almusaddiqina ranar raba ƙarya ke nan da gaskiya kuma ubangiji zai ce jama'a na kuma al'awali ga shi mun tara ku kuɗin da waɗanda ma suka rayu tun farkon lokaci Allah zai ga ya kafirai haka fa in kana lakum kayyun fasidu idan kuna da wata hila kuna da wata dabara da za ku iya hana azaba ta afka muku Allah zai gaya kafirai da shi dai to ku aikata ku yi in gani wayan yawa yabin da mukaddibin azaba ta tabbata ga masu karyatawa a wannan rana
إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إلا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين
الله تعالى يقول فيها إن المتقين sannu waɗanda suka zama dawa al'adar ƙur'ani ne ya labarin mutanen danja da sakamakon su sai ya da labarin mutanen kiki da sakamakon su nan baya an ba da labarin wutan jahannama da wanda za su dinga tarfatsi kamar manyan manyan ginin fada ko kamar baƙaƙen raƙuma ko jajayen raƙuma sannan Allah ta'ala ya ce a rannan kafirai da za su yi magana ba ba za a ba su izini su yi magana ba balle su kawo hanzarinsu Allah ta'ala yake cewa zai je a kafirai a wannan rana ranar raba ƙarya da gaskiya kenan ga shi mun tara ku ko kafirai da ɗan uwanku kafiran bari da dabara idan kuna da wata dabara da za ku hana a yi muku azaba to ku aikata Allah ya ce azaba ta tabbata ga waɗanda suke ƙarfi ranar sa'an kiyama a wannan rana to an ba da labarin mutanen banza to al'adar qur'ani ce zai ba da labarin mutanen kishi saboda a zamanin da qur'ani yake saukari an ba da labarin mutanen banzan kawai sai kuma kafin a kawo labarin ma mutanen kirkin da sakamakon su hankalin mutanen kirkin yakan tashi su shiga cikin tashin hankali to da an kawo labarin kafirai da sakamakon su sai kuma a kawo labarin musulmai mummuni mutanen kirki da abin da za a fata musu da shi illal muttaqina masu tsoron Allah a wannan rana su zilalin su suna karkashin wata inuwa inuwa na itatuwan gidan aljanna inuwa da babu zafi a cikin a tattare da wannan inuwa wannan ya sallama ya ce wannan inuwa inuwan al'arshin Allah ne kafin kuma tare da inuwa na gidan aljanna da yi manzo Allah faɗa cikin hadisi ya ce sab'atu yudilluhum Allah fi dhilli yawma la yudhillu illa dhilluhu akwai waɗansu mutane waɗanda suke kashi bakwai ma'ana masu halaye daban-daban guda bakwai ranar gobe kiyama Allah zai sa su a ƙarƙashin a ƙarƙashin inuwan al'arshinsa ranar ku ba wata inuwa sai wannan inuwa na al'arshin Allah wanda Allah ya kaza ya faɗi asma nau'o'in mutanen nan kuma ka yi ƙoƙari ka sifantu da ɗaya ko kuma da dukkan sifofi da farko dai manzo Allah ya faɗa akwai sarki ko jagora ko wanda yake riƙe da matsayi mai mukami wanda yake mulkin mutane yake mallake da mutane wanda ya zama na Allah ya basu amanan mutane suna karkashinsa shi ne shugabansu idan ya zama adali yana adalci to in kiyama ta tsaya zai samu fakewa a karkashin wannan inuwa sannan haka saurayi wanda ya rayu yana jin Allah yana bautan Allah har mutuwa ta zo ta same shi sannan daga ciki akwai mutumin da zuciyanka kullum yana nan yana ɗamfare da masallaci ma'ana da an kira sallah zai bar gida ya bar shago ya bar ofis ya bar inda yake wajen sana'a ne ko ko ina ma zai ya je masallaci domin ya yi ibada da ubangiji ya zarta masa daga ciki akwai mutumin da shi kaɗai ya zauna ya kuma girman Allah har ya fitar da hawaye a idansa daga ciki akwai mutane guda biyu da suka haɗu saboda Allah suka yi abota saboda Allah sannan rabuwa abu mai raba ya raba ko mutuwa ko wani larura na raba ko tafiya ko wani abu sai ya raba su kuma suka rabu tsakaninsu da Allah ma'ana ba faɗa suka yi suka rabu ba su rabu ne saboda Allah sun haɗu saboda Allah su yi soyayya saboda Allah su rabu saboda Allah to yanzu mutane biyu su ma za su samu shiga wannan ƙarƙashin ruwan al'a al'arshin Allah manzo Allah ke cewa akwai mutumin da mace kyakkyawar mace wacce da wahala mutum ya ganta bai je yana gyaran ta ba tun da nishi su saba wa Allah ya ce kai shi ba zai aikata saban Allah da ita ba domin yana tsoron Allah wani bin talikai masu tsoron Allah suna karkashin wannan inuwa in ji Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala wa urudin sannan akwai idan demiya na ruwa a ƙarƙashin inuwa na gidan aljanna in itatuwa din ne wa fawaki akwai ababen marmari fawaki ke da larabci ina ka ce fawaki ana nufin abin da ba ana cin sa don a ƙoshi ba shi ne ka ɗauka yanzu kaman ka ci ayaba ko ka ci ayaba ana cin sa don a ƙoshi ba ka ɗauka ne kamar irin su apple su su grapes na grapes inabi su inabi su gwanda su mangoro su abarba su lemo ba wai ana cin su don koshi ba ne ayaba kan ba sani ba ko dai masara za ta mana ayaba a cikin kayan marmari domin nan ya samu wani wannan ayaba suka kai biyar kana jin yunwa ka dankara a cikin ka za ka koshi sai ya ce wa yake da ababen marmari ne ma sai da ababen da ake sha'awa abinda suke sha'awarsa na abubuwan marmari za a ce musu kulu yadda ku ci ku sha hani'an kuna masu farin ciki bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka aikata a zaman ku na duniya inna kadhalika najzil muslimin ubangiji yake cewa ta haka za mu saka waɗanda suka yi insani kamar yadda ya faɗa ɗin nan cewa mutanen kirki masu tsoron Allah suna ƙarƙashin ya kun ga a filin kiyama a ce akwai inuwa kashi biyu ne jama'a akwai inuwar da kamar za su ja shi ba inuwa ne hayakin wutan jahannama ne hayaki ne da wutan jahannama shi yasa ma babu ina la zalilu wa la yughni min Allah ga shi na dukkan ya tashi amma babu ina tare da shi sannan in ya rufe kafiran wannan hayaki kamar yana ƙara musu ƙonuwa ne ba zai sa wasu sauƙin tartsatsi ko sauƙi na ƙonuwa da harshen wuta ba kuma ita wutar jahannama ɗin tana jifa da abubuwa da yawa da ta yi jifa wani lokaci da babban wuta za ta jefa wa kafirai kamar sashen ginin tsada ko kamar ƙasar ratsuni baƙin ratsuni ko jar ratsuni ta jefa wa kafirai to a ce akwai wancan inuwa ta akwai inuwa kuma irin inuwar da nake so kake so duk mutumin kirki yake so wace fata Allah ya yi in tawo da wannan inuwa inuwa na itatuwa bishiyoyin gidan aljanna da inuwar al'arfin Allah sannan ga ababen marmari abin da mutane suke sha'awa Allah zai ce ku ci ku sha domin ubangiji ya ce wa uyuni ai akwai idan duniya na ruwa sai ku ci wato daga itace ya'yan itacen nan kayayyakin marmarin nan sannan kuma ku sha wannan ruwa da yake ulkula daga wannan idan duniya kuna masu farin ciki hani'an da mijin ma kuntum ta'awala da aikin da kuka aikata ne ce mu biyayya wa Allah a duniya inna da zalika najzul muslimin Allah ya kuce wannan sakamakon ilimin da zai saka wanda ya aiki ya kyautata aikin sa kenan amma kan wanda ya zama ba ya ƙaryata bai gaskata ba ya ƙaryata ne ya ƙaryata alƙur'ani ya ƙaryata annabi muhammad ya ƙi shiga musulunci to shi ba zai samu wannan ni'ima da Allah ya faɗa ba a'a almusaddiqina su ne za su samu almukaddibina marrana wa yawma idin adaba ta tabbata lil mukaddibina ga masu ƙaryatawa
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
ku tamattaru qalilan innakum mujrimun Allah ta'ala wannan zance yana yi da kafirai kafiran Makka da duk kafiran duniya waɗanda Allah ya ba su fursa ma'ana ya ba su dama ya ba su arziki ya ba su lafiya su kuni ku ci ku kafirai wata matta'u ku ji daɗi a nan zaman ku na duniya qalilan kaɗan ne domin zaman duniya kaɗan ake ai rayuwar duniya wa ma yadu la yatu dunya illa wasa'un rayuwar duniya ai rayuwa mai jin daɗi ne wanda yake kaɗan ashe in za ka rayu a wajen da yake rayuwar kwanaki kaɗan ake to da abin da za ka ci ma ashe kaɗan ne abin da za ka sha kaɗan ne jin daɗin kaɗan ne don haka waɗanda suka yi kafirci kafirai ku lokaci wata mata ku ji daɗi ƙalilan ɗan kaɗan innakum mujrimin ko ɗin mujrimai ne malayarta ne wani yana wurin mutabilin azaba ta tabbata ga waɗanda suka zama masu ƙaryatawa wa ya ina yawan warka'u waɗanda ya ta ce ku yi sallah la yarka'una ba ta yin sallah a alƙur'ani sau da yawa in kun ji an kawo maganar ruku'u to ana maganar sallah ne ya maryama uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina ko kuma Allah ta Allah zai mutanen kirki warka umar rashi ina mana sallu ma al-musallina idan aka ce musu irka ku sallah la yarka una za ta yin sallah wani ya yi bin mukaddibin azaba ta tabbata ga waɗanda suka zama masu tsanantawa ranar gobe kiyama Allah yake cewa sai man kafirai ga alƙur'ani sako daga wajen Allah ko su yi imani to idan ba su yi imani da wannan alƙur'ani ba wani hadisin ba da yominun da wani zance da za su yi imani in har da su imani da wannan zance na Allah ba ma'ana babu Allah ta'ala ya ƙara mana imani da yadda da alƙur'ani sai ta ne salati ta ƙare kan tsoron su ga suratun da bai bismillah
سورة النبي مكية ويربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
wannan sura da za mu shiga ita ce ake kiranta suratul nabai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana makka surar ta sauka jama'a wannan surar baya ta koyar da mu abubuwa na ban tsoro da yawa sura ce ta maimaita wani yawa ya bin mulmu kai dubi na wajen sau goma sha biyu amma a ciki ko kuma wani yawa ya bin mulmu sabbikina babu to kai kokari ka zama daga cikin almusaddiqina lallai kai kokari kar ka tsinci kanka daga cikin almukaddibina saboda wannan maganganu da Allah ya faɗa suna da ban tsoro a cikin suratul mursalatu da muka fita dinnan Allah ya faɗi siffofin wuta da yanayin abin da zai samu kafirai daga ciki idan kuna da abin da ake faɗa an ce wutar jahannama za ta fashe ta dinga karatsatsi tana jifa tarmizi shararin tana jifa da tarbatsin wuta kalkasin yanzu a ce kwaye a ce a ce wuta ne ya fashe yana zuba yana zubowa kamar yadda ake yanzu ko duwatsu da aka ce a cika hannu a yi jiba da duwatsu cikin hannu ya fi gani malam to a ce wutan jihar nan da wuta ne za ta fashe ta dinga tarbatsi abinda take fesawa take watsawa girman abu guda ya kai kamar wani babban ginin fada ko kamar katar rakumi bakin rakumi a ce ya ta jefo ka da shi kuma na wutan jahannama mutane su ji tsoron Allah lallai a ji abin da Allah ya faɗa suran nan tana daga cikin surori waɗanda idan mutum ya karanta su to duk mai hankali zuwa za ta ƙara masa tsoron Allah kuma ta ƙara masa wato ƙaini wajen bin Allah da bautan Allah da yawa mu ji tsoron azaba wanda Allah yana cewa ku ji tsoron fa azaba yanzu a wannan sura ɗin da muka fitan nan ko yanzu muke ciki za mu fita yanzu an ce akwai gundumin wuta ya kai yankin ginin fada shi kuma annabi ya faɗa cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra wuta fa ku ji tsoron wuta ko da kaman ɓarin dabino ne to sai aka ce wutan yadda za ta dinga feshi tana fesa abubuwa kaman da raƙuma take fesawa manyan manyan raƙuma baka ce sai ta dinga fesawa kafirai ko da ka ji tsoro a ji tsoro Allah ya tsare mu suratul naba'i wannan sura da za mu shiga ita ce mu karanta suratul naba'i makiyatun wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yana makka ta sauka suratul naba'i in da ya rubuta yana aya tana da ayoyi arba'in da ɗaya ko ko ayoyi arba'in saɓani ruwaya suratul naba'i wannan sura da za mu shiga tana daga cikin surori waɗanda suke da gajerun ayoyi sannan suratul naba'i tana da kalma ɗari da saba'in da uku tana da harfofi a ciki in an lissafa za a samu ɗari tara da saba'in daidai tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim amma ya tafa alo ai ne yayin da ake nufi da amma ma'ana ai shayi ya tafa aluna ko kuma amma ya tafa aluna shi wai kafirai me suke tambaya ne kan me suke ne za su sani me suke tambaya ne an nabai al'azim suna tambaya a ba su labari labarin labari mai girma an nabai al'azim kafirai me suke tambaya ne wato kafiran ƙuraishawa ne su su suke tambayan sashi shi ne Allah ta'ala ku kamar suke tambaya ne kan anin na zai lalu labarin wannan abu mai girma din nan suke tambaya wannan abu mai girma malamai sun yi maganganu wai suke cewa ana nufin suna tambayar labari game da sanin alƙur'anin nan ne domin ƙur'ani babban littafi ne domin shi kan Allah ya ce inna wala ƙur'anin karim babban wato ƙur'ani babban ne ba ƙarami ba ne shi suke tambaya alladhina fi yaktalifuna wanda su alladhina fi mukhtalifuna wanda suke sabani game da lamarinsa kalla ta ya'lamuna wasu suke cewa abinda kafiran suke tambaya ba wai sha'anin alqur'ani bane suna tambaya ne game da sha'anin ranar nan mai girma ranar lahira an ga an yi fassara kashi biyu wasu suke cewa suna tambaya ne game da alkur'anin nan mai girma da suke saɓani cikin sa wani daga cikin malaman tafsiri suke cewa kafirai suna tambaya ne game da ranar nan mai girma ranar sa'ar kiyama amma ita sa'ar yana nan da bai lazim allazi yusi mukhtalifun kalla ta ya'lamun da sannu za su sani summa kalla sannan kuma sa da sannu ya'lamuna za su sani anan magana da
ألم يجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا
الله تعالى يقول ألم نجعل الأرض مهادا ashe yanzu ban sanya ƙasa ta zama muhadan a shimfiɗe ba ubangiji ya sanya mana ƙasa shimfiɗaɗɗiya ma'ana a shimfiɗe kamar yadda ake shimfiɗar da zani a sa jariri wajen al'auta da ubangiji ya ce ashe ban sanya duwatsu sun zama turaka da ƙasa ba domin dalilin da yasa Allah ya sanya mana duwatsu da kuke gani nan manya saboda su zama kamar turaku turke don su kafar da ƙasan an sami da dukkan da yin da Allah ta'ala ya sanya duwatsu a bayan ƙasa ba da sai sai da wura ƙarshe da za a yi gini ba sai a yi ta mutuwa wanda za a wata da muka sanya duwatsu suka zama turaka wa khalaqnakum azwaja sannan da muka tashi halittar ku muka halicce ku maza da mata wa ja'alna lakum subata muka sanya muku bacci don ya zama hutu ga jikunanku wa ja'alna al-layla libata ubangiji yake cewa muka sanya dare ya zama kamar sutura gare ku mana Allah ya mai da lokacin dare ya zama mai duhu ya duhuntar da lokacin dare domin ɗan adam yana da buƙatar idan yana so ya huta ya zo ya ɗan yi duhu duhu shi za a kullura akwai yadda yanka kunna wasu wuta a ɗaki da zai iya bacci ba in za a yi bacci ya daɗi sai a karkashe wuta wani ma in wani haske na ne tsaya ta wucin lawa wani zai je rufe ya toshe ya rufe ya zo ya zamo ya yi duhu dille to sai sami nisan bacci wajen nan ne da muka sanya muku dare mu ba da muka rufe shi ya zama mai duhu don ya zama kai wata tura gare ku abin da za ka kira dare ya zama wata tura jikinku ne don yake rufe shi ba kuna da tuba ba da zai haka inda kuke samu ku fake suturan guda ku kwanta lokacin dare wa zallan nahara ma'asha ubangiji yake muka sanya rana ya zama lokaci ne na hidindiman ku na rayuwa na neman abin da za ku ci ku je gona ku je kasuwa ma'aikaci ya je aiki mai sana'a dai ya je sana'a wa zallan nahara ma'asha wa bane na kaukakun sab'an shidada Ubangiji yake cewa a duka da ku sama da ku muka gina muku sammai guda bakwai waɗanda suke masu ƙarfin gaske. Allah ta ala iko irin nata da in ka ɗaga ido sama sai daga Allah ya ga ya gina maka ma'ana ya shimfiɗa maka sama. Sammai da kuke ganin suna da ƙarfin gaske. Shi yasa ma tara fi kalkar rahmanin yin tafawo. Farji albasara har salamun fuɗe a cikin wannan gini na Allah halittar Allah halittar sama ba za mu ga inda ya zo ɗauka wanda zai faɗi ba yanzu ka gaya mana ina za a yi wani waje mai faɗi a sa shi a sama ba tare da sura kaya ba zai yi ba to duk girman saman nan kun ga wa sura ɗaya da ya riƙe ta babu haka Allah ya gini sama ko ba sama ɗaya ba da sammai bakwai kuma ya mai da su masu ƙarfi a wani na farko kun salan shida da.
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا
وجعلنا سراجا وهاجا Ubangiji ta'ala yake cewa wajen Allah muka sanya a cikin ita sanadin nan wanda muka gine ta wacce take ma'abociyar ƙarfi muka sanya sirajan fitila wa hajan mai horuwa mai haske ma'ana sirajan mai sirajan Allah da ya gini sannai bakwai sama da mu bai bar mu cikin duhun sama ba sai sanya wani fitila fitila ya fitiyar zanta siraj da larabci wa hajan wacce take mai haske mai haskakawa ga shi nan sama ya rufe mu amma ga shi daga kunna ko ina ga rana daga kunna janareta ko ka kunna wuta ba sai ko ina kana gani na ina ganin ka kana ganin ko ina da ko ina kun samu fitilar Allah ita ce sirat wa hada wacce yake ta zama wato mai haske mai haskakawa wajen ya sirajan wa hada wa amdallahu min al-mawsirati ubangiji yake cewa muka saukar muku daga gizagizai muka saukar muku da ne ma'an sajjada ruwa wanda yake mai yawan zuba milikun da bishi habban wannan ruwa mai yawan zuba mun sanya muku shi ne domin da shi wannan ruwa mu fitar da habban ƙwayoyin na abinci da kuke ci kamar su alkama kamar su shinkafa kamar su dawa kamar su gero da nau'ukan abinci irinsu wani batan sannan ubangiji ta'ala a ganin dama irin nata bayan ya zubar muku da ruwa daga sama ɗin daga jigajigan da ya ga dama girgizin ya zubar muku da ruwa ya tsara muku da kayayyakin da kuke ci sannan wani batan da kuma tsirtsiri waɗanda su kuma kuna da bukatansu domin akwai bambanci tsakanin habbu da naba idan ka ce habbu ana nufin kayayyakin da wuce ci ɗin nan su shinkafa da sauransu kamar yadda na lissafa amma ya kasa naba tsirtsiri waɗanda sukan girma su faifaya waje ka ga waje ya yi duhu kamar itatuwa haka da yawa duk na ba ne tsirtsiri ne wa jannatin ubangiji ta'ala ya sanya muku kuma gonakai waɗanda kuke shukawa alfafan waɗanda suke masu inuwa da larabci in aka ce alfaf ana nufin kamar gonar da aka shuka yayin da ka shuka gona irin ya fito ko shinkafa ko masara idan da ya tashi ya zama kore shar a yau da mana mutum zai koya a in ya bi wani layin tsakanin kunya da kunya ba za a gan shi ba to duk lokacin da gona ta launa ta tashi ta yi kore ta ba da ganyaye a yau da mana tana koya mutane cikin ta zama jannatin alfafa ya zama gona wacce take mai inuwa wa jannatin ga gonakai alfafa waɗanda suke masu inuwa in ji Allah da Allah ne ya sanya muku wa jannatin alfafa
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
الله يكفي إن يوم الفصل كان ميقاتا الله يوم الأوائل قيامة تنزل يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل يا أحد من أسورة بايا to gaban tambaya Allah ne yaushe ne ka yawal fasl din nan sai Allah yake cewa inna yawal fasl kana min kafa ranar da za a rabe ƙarya da gaskiya a rabe almukaddibina da almusaddiqina a rabe kafirai da musulmai kana wannan rana ta kana inna yawal fasl kana min kafa wato wannan rana inna yawal fasl kana min kafa wannan ranar da za a raba ƙarya da gaskiya a raba mutanen kirki da mutanen banza kana ya zamo wannan ranar miƙatin yana da lokaci shi ne ranar miƙata inda yawan fasli kana miƙata yanayin fuka su shiri wani lokaci ne sai Allah yake cewa ranar da za a yi busa a cikin ƙaho idan aka yi wannan busa fata a tuna sai ku yi ta fitowa daga ƙaburburanku zuwa wajen wannan miƙati ɗin matattara domin dama da larabci miƙat yana ɗaukar abu biyu yana ɗaukar waje yana ɗaukar lokaci duk ana fassara shi da miƙati wannan rana yau mai fasili ranar da za a yi busa a cikin ƙaho kasa a tuna a fuwajen ku zo wannan miƙati wannan wurin kenan ku yi fitowa daga cikin ƙaburburan ku a fuwajen jama'a jama'a wa fitiyatu sama'u a wannan rana an buɗe ƙofofin sama tsakanin abuwa ban sama nan da kuka santa a rufe sai ta zama ma'abociyan ƙofofi mala'iku suna ta sassauƙowa daga cikin ta wani biran mala'ikatu tambila a fusiyatu sama wa tsakanin abuwa ba wasu yurtu jibalu to wai na ganye manyan duwatsu ba kamar an tambaya Allah ne Allah ya sai mu tafiyar da su daga inda suke fakanat sai dutse da ka sani babban dutse zuwa su zai zama sarabar kamar kawalwaniya ma'ana Allah zai nikar da duwatsu idan aka nikar da duwatsu sai su zama babu su inda suke sai zai zama kamar kawalwaniya
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أعقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
وصورة الجبال أركانت سرابا inna jahannama kanat mirsada wayannan manyan manyan duwatsu da kuke gani duk Allah a fili a ran tsayawa Allah zai za a nikar da su inda kan zai yana da ɗakin dutse zai zama babu dutse to me za ka hango zai zama in kana iya ganin wajen zai zama kamar kana ganin kawalwaniya malamai suke cewa kawalwaniya ita ce in kana tafiya kan hanya wacce take mai sauƙi sai gaban ka sai ka hango kamar ruwan ruwa haka in ka je suka tarar da ba ruwa ba ne to duk inda duwatsu suke haka wurin zai zama duwatsu sun su zama kamar haka inna jahannama kanat mirsada Allah ta'ala yana cewa jahannama ta ta kasance mirsada madakata ga suwa littajina ga kafirai waɗanda suka zamo sun yi kafirci ma'adan ita ce makomansu labisi na fiha a haƙa ba